السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كاوم يوشا بيو قوة رجب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة دريه لدى أربعين دبيو كما يو أشرين دهدو قوة بيو ميلادية دبو بيدا ashirin da ɗaya a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya ta sha biyar na na'isha radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin har yanzu ba mu gushe ba muna cikin take da malaya bada na zawabihul munafiqi wato kura da munafikai suka tada kurar da sanadinta ƙazafi da ƙage da aka yi suka yi mana na aisha radiyallahu ta'ala anha alhali Allah maɗaukakin sarki ya san cewa ita barrantacciya ce game da abin da suka jefe ta da shi to na aisha tana ba mu labari da kanta labari mai ban tausayi abin da ya gudana mun ji cewa har an kira barira ta ba da shaida a game da cewa ita bata sanna na isha radiyallahu anha da wani tunani mummuna ba balle har ta aikata aiki wanda yake mara kyau da kuma abin da ya biyo baya na zuwa gidan su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to za mu tashi fa wallahi ma bariha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam majlisahu nana shi ta ce na rantse muku da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar wajensa ba hatta taghashahu min Allah ma kana yataghasha har sai da abin da yake lullube shi daga Allah ya lullube shi shine wahayi nana shi ta faɗa mana cewa ba ta tsammanin matsayinta ya kai har Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayoyi ko sura domin barantar da ita ita dai abin da ta zata ma tunda dai Allah ta'ala ta tabbatar da yana sane da cewa wannan abu da ake tuhumata da shi sharri ne kage ne to ta zata kawai Allah zai nuna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ne a mafarki to amma kuma sai ya zama abin da bata zatan ba shi ya faru to shine nan take ba mu labari cewa Annabi sama yana zaune a ɗakin su a gidansu kawai sai abin da ya saba lullube shi sai ya lullube shi shine wahayi fasujjiya bi thawbihi sai aka lulluba annabi sallallahu alaihi wasallam da tufafinsa wa wudi'at wisadatun tahta ra'sihi sai aka sanya masa filo a ƙarƙashin kansa annabi sama yake shingida domin wahayi ba abun wasa bane wahayi abu ne da Allah subhanahu wata'ala in zai ma annabi sama shi manzon sama yana fita yanayinsa yana fita hayyacinsa na na Aisha a riwaya sahihiya take ba da labari ta ce ana tsananin sanyi amma ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake masa wahayi yana zidda gumi gumi na ceto mishi yana zuba har ya jiƙa masa riga to wannan shine malamai suke ce mishi alwahyul jali wahayi bayyananne ɓalo-ɓalo kenan ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha to illa wahyan din kenan saboda haka aka sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam filo a karkashin kansa fa amma ana hina ra'aitu min zalika ma ra'aitu ta ce wallahi lokacin da na ga abin da na gani daga annabi sallallahu alaihi wasallama fa wallahi ma fazi'tu wa ma balaitu to wallahi ban tsorata ba kuma ban damu ba kuma dama ta saba ganin haka eh wata rana suna bargo ɗaya ma ake masa wahayi ai duk waɗannan falalolin da take da su to su ne ake son a zidda su so da ka ta ce wa ma fazi wa ma ba laiti ni ban ma damu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ana masa wahayi ce ita bata damu ba wa qad arabtu anni bari'atun domin tabbas ina sanar da cewa ni kubutatta ce abinda ake tuhuma na da shi wallahi ban yi ba wa anna Allah ghayru zalimi kuma na tabbatar da yaqini ɗari bisa ɗari cewa Allah ba zai zalunce ni ba inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusahum yuzlimun Allah bai zalunta wani rai da wani abu inna Allah la yuzlimu mithqala dharra Allah baya zalunci ko da ƙwayar zarra ne يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا قال النبي صلى الله عليه وسلم يفدي الحديث القدسي رواية دقى الله الله تعالى يتي نا حرم تاما قينا زالنشي يا كوباينا كما نسن ياشي أبن حرم تاوا أتقانو سنة كوكي زالنشي تونا نائشي تشي تا تبتد الله مدوككين سركي بزي زالنشي تبا to kuma haka ake bukatar kowane mai imani yadda cewa anna Allah ta'ala laysa zaliman li ahadi Allah ba zai zalunci wani ba wa amma abuwaya amma iyaye na guda biyu da sayyiduna Abubakar da Ummu Ruman radiyallahu anhuma fa wallazi nafsu Aisha bi yadihi na rantse da wanda ranna na Aisha ke hannunsa Allah ta'ala kenan ma suriya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba a yaye ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ba hatta zanantu la takhrujanna anfusuhuma farqan har sai zana zata cewa rayukan su guda biyu za su fita saboda tsoro iyayenta guda biyu yadda suka ga manzo Allah sallallahu yayi ana masa wahayi kuma ba su saba gani ba ta ce wallahi na zata sai sun mutu saboda yadda suka tsorata shine farqan an yi a ce min Allah ta haƙiƙu ma ƙalan nas tsoronsu shi ne suna jin tsoron Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya ya tabbatar da cewa abin da munafukan nan suke faɗi gaskiya ne tsoronsu kenan amma ita na nashi ta ce wallahi ba abin da ya dame ta ita ta san hiya bari'a amma iyayenta sun tsorata ga manzo Allah sallama ana masa wahayi ga yanayin da yake ciki sannan kuma ga tsoronsu cewa kada Allah ta'ala ya saukar da aya ko sura cewa abin nan da ake tuhumar wannan baiwar Allah da shi to gaske ne summa suriya an rasulillah ta sama fajalasa daga nan sai aka yaye ma manzo Allah ta sama aka gama masa wahayi fajalasa sai manzo sama ya tashi daga kishin gidar da ya aka sa masa filo sai ya zauna وإنه لينحدر من وجهه مثل الجمان في يوم شتات أو في يوم شات تشي وإنه لينحدر من وجهه شي غاينا ينا غنغروا دغ فسكتسا wani irin hawa wani irin gumi mislul jumani kai ka ce lu'ulu'u ne ko azurfa farisol fi yaumin shati a ranar da ta kasance kuma ana tsananin sanyi amma manzo Allah sama yayi zufa to shine duk a gama ma manzo Allah sama wannan wahayin sai wani cikin yan kwanaki kawai sai zai ce shi ma baina ashe cin wazu ha ya zama malami ba zai sha wahala ba wannan rena Allah ne da kuma ɗaukar risalar manzo Allah sama a matsayin wasa ana sanyi gashi ta ce fi yaumin shati a rana wacce ta kasance mai tsananin sanyi amma me manzon Allah su salama la yanhadiru min wajhi mislul juma'a zufa jibi gumi na gangarowa daga fuskar manzon Allah sama farisal yadda kasan azurfa saboda tsananin wahayi فجعل يمسه العرق عن وجهه sai manzo Allah sama ya rika share gumi daga fuskar sa ya kulu yana cewa abshiri ya Aisha kad anzalallahu azza wa jalla bara'ataki manzo sama ya ce bishara ta tabbata gare ki ya kina na Aisha Allah madaukakin sarki ya tsokar da kubutar da ke cewa ke barantacciya ce daga gare ki shike to daga nan sai kuma me kaga waɗanda suka shirya makirci to yanzu sai su yanka kawunansu saboda damuwa eh sai su yanka kawunansu su mutu duk wani abu da ya kasance yana da alaka da annabi sallama duk wanda ya taba shi Allah ba zai kyale shi ba alfazazi rahmatullahi alaihi yace ahasiduhu mutu inna aishaka an kadu tun a duniya duk mutumin da ke gaba da annabi sallama yake kyashin abin da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam na falaloli to inna aishaka an kadu rayuwar mutum sai ta fi kowace rayuwa kunci wannan fa a duniya kenan sannan kuma wala azabul akhirati ashaq azabul lahira ta fi zafi ta fi tsanani wa ashaddu ta fi to kun ji yadda Allah subhanahu ta'ala yi kuma saboda falala ta tabbata sai da aka zo gidan sayyiduna abubakar aka sokar da suratul nur kuma suratul nur din nan aka mata shimfiɗa ba wata surar da za ka zo a ce a ce sai da aka mata shimfiɗa haka kamar yadda ka san masu ba da labari ko kuma masu yin wani abu in za su sai sun yi shimfiɗa to haka aka masura aka ce suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun to daga nan kuma sai aka zo sai aka fara bayani kan hukuncin mazinata aka yi shimfiɗa cewa masu yin zina to ga hukuncin da za a musu daga nan kuma sai aka zo aka yi bayanin barrantar da nana isha radiyallahu anha kuma aka saukar da hukunci na ƙazafi cewa duk wanda ya ma wani ƙazafi ko ya ma wata ƙazafi bai tsaye da shaidu guda hudu ba to abin da za a masa shine fajilduhum tamanin jalda abu na farko shine a musu bulala tamanin malamai suka ce al'uqubal madiyya kenan a musu a musu uquba ta jiki bulala tamanin fajliduhum tamanin jalda wala taqbalu lahum shahadatan abadan wannan kuma uquba akhlaqiyya kenan uquba akhlaqiyya an yi salabi an kwace musu gaskiyarsu an ce ba mutanen kirki ba ne wala taqbalu lahum shahadatan abadan kan ku sake ku sake karban shaidar su duk waɗanda suka shiga cikin waɗannan munafikai to kan ku sake karban shaidar su sannan sai Allah ya ce ulaika humul fasiqu al'uquba al'adabiyya aka ce fasikai ne su aka ba su lamba lambar su ita ce lamba ce ta fasikai shi yasa can wani wajen sai Allah madaukaki ya ce a surata tauba sai ce innal munafiqina humul fasiqu ai ma munafikai fasikai ne fasikai ne su waye fasiki abinda suka zacina suka zargina na shi da shi sai aka bayar musu al-fasiq man yuzhiru al-fahisha mai bayyana sabo shine ake ce mishi fasiki wanda saban sai fito fili shine ake ce mishi fasiki domin asalin dama alfusuk shine alkhuruj eh suna cewa abin nan fasaqa alfirahu ko ai fasaqa abin nan fasaqa alfirahu an albayda ko min albayda dan tsako ya fito daga daga me daga kwai in aka kyankyashe shi to kaga shine wannan to amma Allah ta'ala bai rufe kofa ba sai ce illal ladina tabu amma waɗanda suka tuba to wannan su shike Allah shi kyauta fa qultu sai na ce in jina na Aisha alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah ثم خرج إلى الناس daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita wajen mutane fa khatabahum sannan ya musu huduba wa tala alaihim alayati kuma ya karanta musu waɗannan ayoyin إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم lalle waɗanda suka zo da kiran ƙaryan nan isbatun minkum jama'a ne a cikinku isba nan me ake nufi isbatun minkum wannan min din tab'idiyya minkum tame ana nufin minkum aw antumul mu'minun antumul mu'minin ko ana nufin minkum fil iman ko kuwa a minkum fi fil jinsiyya minkum fil jinsiyya isbatun minkum usbatun minkum jama'a ce daga cikin ku su larabawa ne su yan banul khazraj ne aka samu wasu yan banul aus suka shiga suka ci gaba da yadawa la tahsabuhu sharran lakum so da kakku zata sharri ne ku ɗauka a matsayin ƙa'ida da ake da ita rubba zarratin nafi'a akwai abin da kai a ganinka kana ganin cuta ne amma kuma sai amfane ka bal huwa khairul lakum ai alheri ne a gare ku domin li kulli imri'in minhu maktasaba min al-ithm domin kowannen su yana da abin da ya tsawata na laifi wallazi tawalla kibarahu minhum shi ku wanda shi ne ya ɗauki gabarin yaɗa wannan fitinar ya ƙirƙiro ta abdullahi ibn ubay ibn salulin lahu azabun azim shi yana da wata azaba wacce take ta daban babba shi yasa shi ko tsaye da haddi ba a mishi ba ya wuce haddi ba mishi bulala tamanin ba annabi sallallahu bai mishi bulala tamanin ba so da ya wuce nan bulala tamanin shi kenan a ya mushi an yafe mai kenan duk wanda aka masa ukuba ta duniya ko bai sake ci gaba da wannan azaba wannan laifin da yayi ba to shi kenan Allah madaukakin sarki karimun ne la yu'azzibu 'abdahu marratayn la yu'azzibuhu fi dunya kuma yu'azzibuhu fi al-akhirah shi yasa ake cewa hududullahi ta'ala jawabir haddodan Allah jawabir ne dauri suke ma mutumin da ya kari idan mutum ya yi ma wani kazafi aka masa bulala tamanin to shi ce ba za a je lahira kuma a tuhume shi da wannan ba an riga an mushi hukuncinsa idan mutum ya zina aka masa haddi haddi na bulala ɗari idan ba muhsani ba ne idan muhsani ne aka aka jefe shi to in aka je lahira shi ce shi yasa manzon sun ya ce almar alghamidiyya innaha tabat tawbatan law qusimat li 70 rajulan lawasi'athu kaga ashe babu azaba a lahira kenan to shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul cikin hikimomin da suka sa Allah ta'ala bai ba da umarnin annabi sama ya tsayar masa da haddi ba Allah madaukakin sarki a cikin ilimin sa ya tabbata cewa Abdullahi ibn Salul Ubay ibn Salul ya tabbata dan wuta ne khalidina fiha ina cin khaliduna fiha ba ina cin wanda in sun shiga wuta ba za su fita ba shi yasa da aka zo aka ma annabi sama da ya mutu ɗansa ya zo ya ce annabi sama ya masa sallah ya ba shi riga da aka sa masa Allah madaukakin sarki ya ce in tastaghfir lahum 70 marratan nan yaghfir Allah lahum ko za kai nema musu gafara so 70 su Abdullahi ibn Ubay ibn Sulul wallahi Allah ba zai gafarta musu ba shikenan to daga nan ma aka hana manzo Allah su sama yi musu sallah والغريب أن الحد أقيم على من ثبتت عليهم تحمة القذف أبن بما ماكي شيني أن سيد حدي قوأنا نندا تهما ننتق أزفي تتبت دقاقريس أما عبد الله بن أبي أما شي عبد الله بن أبي بن سلول مدبر الحملة wanda shine ya jujjuya ya zama mai jujjuya lamarin wannan campaign din da aka yi na yada sharri da kage shine hamla وجرثومتها الخفية كما سنن شيني أبنن شيني قواية شوتا تأوي تونا مصيبة شيني جرثومة جراثيم جمع إنسا جرثومة قوانا ديا ciwon boye a kwayar ciwo wacce take bayyana wanda take jikin mutum ita ce ake ce mata jursuma kwara da yawa sai a ce jarafi eh an fi ce ma wannan bacteria بكتيريا فإنه كان أحذر من أن يقع تحت طائلة الإيقاب شي فكوا كما تصورن شيوا أمس أذابة لقد أوقع غيره ثم أفلت بنفسه وما أفلت يا جيف وسأك مسبولا لا شيكم سيقا شي هتألك me yasa ba a masa ba hikimar shekul islam taimiyya rahmatullahi alaihi ya ce hikimar allah madaukaki saki ya tabbatar da cewa dan wuta ne shi dan wuta ne shi shine labarin da na sha baku na wai wani mutanen gari limamin su ya mutu ko akwai wani dan ustazu haka sai matasa suka ce shi suke son ya zama liman akwai kuma wani dattijo shi kuma sai datta suka ce shi suke son ya zama liman ana ta rigima dai ba a samu liman ba sai wasu laraba suka zo wucewa sai aka ce to ai ga laraba wanda addinin ya sauka wajen su su mana hukunci shikenan sai suka ce yaron ya karatu suka yi ta zabga mai gyara da ya dan yi karatu su tsaye da shi su mai gyara aka ce kun gatsiyar ba yaro tashi mai abin da menene kyau take ba takar aka zo wajen dattijo aka ce karatu tun da ya fara ko ɗaya ba a mishi gyara ba ko gyara ko ɗaya ba a mai ba ana ta jin daɗi waɗanda suke goyon bayan shi ana gama sai laraba suka ce ku naɗa wannan matashin ya zama liman shaya haka shi da aka yi ta mishi gyara sai suka ce ai shi karatu